بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن أصبر شدا قوة الجماد الأولى shekara ta 1443 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wanda ya dace da lissafin 11 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kaset na 278 cikin jerin giyar kasusuwa na karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih abu abdullah muhammad bin abubakar al-zura'i al-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shekul islami rahimahullah zadul ma'ad littafi ne mawsu'a akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama komai da ruwanka ne dangane da tafarki ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da tsarin rayuwarsa da al'adunsa da yadda ya gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin zazul ma'ad ne a halin tafiya inda yaje kasar makka don aikin hajji nesa da iyalansa nesa da ainihin kayan aikinsa Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi muna ci gaba da bibiyar wannan malami a inda yake mana tarihin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a inda har yago bayani akan tarihin al-fathu wato yaƙin da ya zama bu'i ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a sanadiyarsa kasar makka ta kuma kasar musulunci kasar ainihin tauhidi aka karya gumaka aka hana shirka aka hana ainihin wato farna da fasadi a ɗakin Allah da ke makka mun ji yadda abubuwa suka faru har zuwa shigowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin garin makka za mu tashi inda malai yake cewa thumma shahidal khan thumma shahidal khandamata مع صفوان وإكرمة وسحيل بن عمرو فلما لقيهم المسلمون ناوشوهم شيئا من قتال فقتل خبز ابن جابر الفهري وخنيس ابن خالد بن ربيعة من المسلمين وكان في خيل خالد بن الوليد فشذ عنه فسلك طريقا غير طريقه فقتل جميعا وأصيب من المشركين نحو 12 رجلا ثم انهزموا وانهزم حماس صاحب السلاح حتى دخل بيته فقال لامرأته أغلقي علي بابي فقالت وأين ما كنت تقول من cewa akwai wani mutum mai suna Himas ibn Qais ko kuma Ru'ash al-Hudhali wanda ya dade yana wasa wuka kwana da kwanaki yana wasa takobin shi yana cika baki a gaban matarsa cewa ai za su je za su yaƙi da su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma zai kamo mata ma wasu mutane cikin sahabbai ya danka mata su su zama bayanta suna mata aiki a cikin gidanta wannan mutumi yana cikin wanda suka fita zuwa al-khandama al-khandama sunan wani waje ne ma safwan wa ikrima wa suhail ibn amr waɗannan manyan mutane cikin kafiran makka a lokacin ba su riga sun musulunta ba suna daga cikin waɗanda suka jagoranci tawagar kafirai suka fita zuwa bayan gari falamma laqiyahumul muslimuna nawashahum shay'an min qitali suka gamu da musulmai kuma aka dan yi bugi in buga fa qutila qurs ibn jabir al-fihri aka kashe wannan sahabi mai suna qurs ibn jabir al-fihri wa khunais ibn khalid ibn rabi'ah min al-muslimin su biyun aka kashe su me ya faru da su wa kana fi khayli Khalid ibn al-Walid suna cikin tawagar sahabi Khalid ibn Walid fa shadda an sai suka fita daga cikin mutane fa salaka tariqan ghayra tariqi suka bi hanya daban da hanyar da Khalid ya bi shi da rundunarsa zuwa cikin Makka fa qutila jami'an karkashin haka aka kashe su wa usibi min al-mushrikeen nahwa 12 rajulan su kuma kafirai aka kashe musu mutane kamar dozin guda thumman hazam da suka ji abin ba daɗi sai suka watse suka tarwatse wan hazama himasu sahibu silahi wannan himas mai takobi ne wasu takobi shi ma ya ruga da gudu hatta da khalabaita bai tsaya ba sai cikin gidan shi fa qala limra'atihi agliqi alayya babi yace matar shi don Allah ki rufe min gidan nan ki kulle kofa ya gama shiga cikin tashin hankali da damuwa fa qalat tace mishi wa aina ma kunta taqulu shi idan nake jira ka kawo min ganima ka kawo bayi da sauransu ya kuma na ganka a guje takalminka a hannu kana ta sharma faqala sai ce mata a cikin waka innaki law shahidti yawmal khandama id farra safwan wa farra ikrima wastaqbalatna bis suyuf al muslima yaqta'na kull sa'idin wa jumjuma darban fala nasma'u illa ghamghama lahum nahibun hawlana wa hamhama lam tantuki fil lu'mi adna kalima yace ke baki sabun da yake fara bane ke mashi maciya ce ce wallahi tallahi da kin ga abin da ya faru a wannan rana da kin ga Safwanu da Ikrima sun ruga da gudu da kin ga yadda musulmai suka zo suka ta samu gaba da takubba suna saran wato abin nan tsintsiya hannunmu da da da kwakwalwanmu wato kai inda kunya take ya ce wallahi ba kya jin komai sai hayaniyar abin nan ƙara na kukan jin rauni da kuma haniniyar dawakai ya ce da kin ga wannan abuwa lamtan tuke fi lu'umi adna kalima da ba za ki faɗi wannan magana ba saboda ba ki ga abin da ga yi saki kike cika baki kina su kuma da shi yake cika baki wa qala abu huraira abu huraira yake ba da labari yace wa aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fadakhala makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabato shi garin makka fa ba'atha zubaira ala ihda al mujannabatayn ya aiki zubair a cikin daya daga cikin mujannaba wato runduna da ke gefe wa ba'atha khalid ibn walid al mujannaba al ukhra isa khalid shine komandan dayan mujannaba din ta su aslam da sulaim da gifar da muzaina da juhaina da muka ci wa ba'atha aba ubaidah ibn al jarrah al hussar sannan yasa Abu Ubaida ibn Jarrah shine komandan al-Hussar shine masu tafiya a kafa mutanen da ba su da dawakai ba su da durur ba su sa silke ba su ake ci musu al-Hussar masu tafiya a kafa wa akhadha batn al-wadi ya ainihin kama batn al-wadi wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi katibati shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan a cikin wannan rundunar tashi ta muhajiruna da ansar قال أبو هريرة يقول وقد wabbashat quraishun aw bashal laha a lokacin quraishawa sun tattara wasu yaku bayi al awbash jam'ul wabsh al wabsh da dauri akan ba'u sune al akhlaq was safala sune ya ayyuhan nasu talakawa waɗanda ba kowa ba a cikin mutane yan yan yan ma habba wa dabba yan kuci ubani duka yan ba na iyan cikin mutane wato talakawa da bayi da mawali da waɗanda ba su da wata alfarma sai aka tattara su aka ziga su faqalu qurayshawa suka ce manyan qurayshawa suka ce nuqaddimu haulai waɗannan tunda ba su da wata daraja ko an kashe su an kashe banza ba su da wasu kuɗaɗe ba manya bane su bari mu sa su a gaba in ma an kashe su shikenan ba komai fa in kana li quraishi shay'un kunna ma'ahu in sun ci nasara mu zama tare da su wa in usibu idan kuma an kashe su ƙoƙinan ladisu illa sai mu yi kamar ba ruwanmu sai mu je mu karɓi alfarmar da aka mana mu shiga gidajenmu mu shiga masallacin ka'aba mu shiga gida abu sufiya mun turo wasu waɗanda ba su da daraja ga sanan in sun ci nasara to nasarar mu ce in ba su ci nasara ba da mu ba a gamu ba da ba ta mun gane yadda su فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة النبي صلى الله عليه وسلم لبري سيكر أبو هريرة ka Abu هريرة zo فقلت لبيك رسول الله وسعديك تنا امسى مك يا منزل الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي يتي مشي اهتف لي بالانصار je ka kira muna ansarawa ka gayyato mini su wala ya atini illa ansariyun kada wanda ya zo sai ba ansari fa hataba bihim sidna abu hurairah yaje kira ansaru faja'u sai ga suka tawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa aqafu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka kewaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala manzo Allah yace atarawna ila awbash quraish wa atba'ihim kun ga abinda qurayshawa suka yi mana sun tattara mana tarkace da mutane waɗanda suke gama gari a cikin al'ummar su nabi yace musu yace thumma qala bi yadayhi ihdahuma ala al-ukhra sannan yayi haka da hannayensa kamar yadda zaka yi kana nuna kamar ana daddatsa abu ka sa hannu daya akan daya kana haka kana haka annabi yace uhsuduhum hasada ku kakkashe munu su hatta tuwafuni bis safa ma hada ku a safa waɗannan tarkacen da aka hada muku idan sun tare ku to yayyen ku kakkashe musu fantalakana abu rara ce sai muka tafi fama ya sha'u ahadun minna an ya kutuna minhum illa sha ce wala duk abin da muka ga dama na mu kashe a cikin su sai mu kashe ne wa ma'adun minhum wajjaha ilana shay'an amma sai ba wanda ya mana komai da sun tare mu da mun kashe su wannan yana cikin asayu muslim da sunan ta limam abu daud da a ne lokaci ne abu sufyan ya ji labarin ga umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar shine yazo ya fara roƙon manzo Allah ya fara roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magiya yana cewa yana cewa a a yana cewa ubihat khadra'u quraish shikenan za a kashe gaba ɗaya dangin qurayshawa za a halaka qurayshawa la quraysha ba'da yau daga yau babu qurayshawa za a karar da mu a taimaka a daga mana kafa yago yana wannan roƙo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa to babu dai matsala in ba su tare mu ba amma in sun tare mu za mu musu abin da ya kamace su wa rukizat rayatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil hajul inda masjid al fath aka kafa tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil hajul ai da yake cewa al hajul inda masjid al fath anan da yake cewa masallacin fathu gayi nan a ainihin a mina inda yake kwana ana aikin haji ga masallacin nan yanzu yana nan masul fati sunan shi kuma wannan waje sunan shi kenan hayin wannan hadisi da ya kawo wannan magana yana cikin sahih bukhari thumma nahada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muhajirun wal ansaru bayna yadayhi sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe da muhajirai da ansarawa suna gaba gare shi wa khalafahu wa hawlahu wa khalfahu wa hawlahu wasu na gaba wasu na baya wasu na gefen dama wasu na gefen hagu hatta da khalal masjida har ya shiga masallaci fa aqbala ila al-hajar al-aswad da ya shiga masallacin Ka'aba ya ainihin fuskanci Hajar al-Aswad fastalamahu yaje ya ainihin taba shi thumma tafa bil bait ya tawafi wa fi yadihi qausun yana rike da ainihin kibiyarsa kwari da bakansa wa haula al bait wa alaihi 360 sanama a lokacin kewaye da wannan daki na Allah akwai gumaka akalla guda 360 faj'ala yat'anuha bil qausi wa yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga tunkuɗe su kuma kan nan da wannan ainihin kwari da baka da ke hannunsa yana tunkuɗe su yana kayar da su yana cewa ja al haqu wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa ja al haqu wa ma yubdi al batil wa ma yu'id annabi sallallahu alaihi wasallam yana tamassuli da waɗannan ayoyi fadan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sautul isra'i cewa gaskiya ta zo kuma barna ta barnace gaskiya ta zo barna ta yi watsa-watsa dama ita barna wato ba ta da wani tabbata innal batila kana zahuqa ai la baqa alahu baya tabbata sannan ya sake tamassuli da aya cikin sautul sabai fadin Allah ja al-haqqu gaskiya ta zo wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id ƙarya barna ba ta da ainihin dama ba ta da rinjaye ko ba ta samun ta dawo ta ci gaba da ainihin wato a sakin jikinta tana walawa wa kana tawafuhu sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi wa lam yakun muhriman haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawafi a a ba tare da ya sa ihrami ba dan bai dauko harama ba haka da kayan jikin shi na soja da su ya ihrami faqtasara ala tawaki daka tawaki kada yayi bai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba kuma idan muka sani shine cewa sa'ayi ana yin shi ne a tawafin umara idan mutum umara yake yi ya zo umara ita kadai ko umara aikin haji bayan an yi ifada wato dai wanda yake da kayan aikin haji a cikin sa ko kayan umara shine yake sa'ayi tsakanin safa da marwa amma mai kayan gida wanda yake dawafin nafila to baya sai ina fata mun gane wannan duk wanda kaga shi yana tsakanin safa da marwa yana yana sa'i to wannan yana yin dawafi ne ko dai na umara ita kadai ko na umara ta ifada na aikin haji na tawafin aikin haji ifaba amma mai tawafi ga magari wanda kawai ya taho ne daga Madina ko daga wani gari ya shigo Makka zai tawafi ko ya riga ya gama aikin umara daga hotel ɗinsa ya taho Ka'aba zai tawafi to wannan tawafi kawai ne akan shi shauki bakwai istaka abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kenan da ya gama haka da'a Usman ibn Talha fa akhadha minhu miftah al-Ka'ba sai kira Usman dan Talha ya karbi mukullin Ka'aba a hannunsa dama waɗannan banu Abdiddar sune ke rike da alfarmar wato security na Ka'aba fa amara biha fa futihat Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka bude masa Ka'abar fa dakhalaha ya shiga fara'a fiha suwara ya ga zane na hotuna iri daban-daban wara'a fiha surata Ibrahima wa Isma'ila yastaqsimani bil azlam har ya gaza ne da aka yi na hoton sayyidina Ibrahim alayhi salam da sayyidina Ismail alayhi salam an yi su ga su an yi zanan su wai suna yin istiqsami da al azlam suna yin suna suna suna duba irin ta jahiliya da ake yi wanda ake daukan kirare a zuba a cikin wani abu a kada a kada sai a fitar dan neman sa'a ko ko yin duba faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace qatalakumullah Allah ya tsine ma waɗanda suka yi wannan sharri albarka wallahi mastaqsama biha qat da dai basu taba yi ba waɗannan bayan Allah annabawa basu taba yin istiqsami wannan yana cikin sira ta ibn hisham haka na imam al-bukhari ya fitar da wani bangare nashi a cikin sahihinsa yace wara'a fil ka'bati baya ga shi ma Imam Malik ma ya fitar da Ahmad ibn Hanbal sai Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ga a cikin Ka'aba ya ga hamamatan min idani an kera wata tantabara min idan da 'yan kirare haka jam'i na ut ko a'wad ana cewa a'wad jam'i ne haka na idan shi ma jam'i ne fa kasara habiyadi wato an yi kamar yadda misali yara suke yin dan abubuwan su haka da ‘yan karare a yi kare ko a yi mage ko a yi akuya da shi suka yi wata tantabara ta kiraye wannan shi ne asalin hotuna da arabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda suke haramun ne hoto na zane hoto da za a yi da yunƙu ko sassaƙa da katako ko da itace ko a jikin dutse ko makamantansu waɗannan asali haramun ne saboda gumaka ne babu kyau ko misƙalar laratin yinsu musulunci ya yi hani ƙwarai a kansu annabi ya gani sai kakkarya wannan zane wa amara bisuwari fa muhiyas duk waɗannan zanen da aka yi a cikin bango annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa duk aka goge su aka wanke su kuma aglaqa alaihi albab sannan ya kulle kofar ka'aban yana ciki wa ali wa usama wa bilal da shi da sayyidina ali wa ala usamata amin wa ala usamata wa bilal da shi da usama da bilal ya kulle su a ciki su uku kenan fastaqbala aljidara alladhi yuqabilu albaba sai ya fuskanci kofa katanga wanda take kishiyantan kofa bana a ce kaman katangar dama ne ke da kofar sai fuskanci katangar hagu kenan ita ce wata ke tuqabilu albaba alladhi tuqabilu abin nan tuqabilu albab take fuskantar kofa hatta idza kana bainahu wa bainahu qadru salasati azrain sai taka da kafarsa sai dai zama tsakanin shi da tsakanin wannan katanga kaman zira'i uf kaman tsawon sahu guda ke fa waqafa wa sallahu na sai ya tsaya sai ya sallah raka'a biyu a nan wajen summa dara fil baiti sannan sai ya juya wa kabbara fi nawahihi yana juyawa ya kalli dama ya kalli hagu ya kalli gaba ya kalli baya yana kabbara wa wahadallah yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la Allahu akbar thumma fataha al-baba sannan nabi sallallahu alaihi wasallam ya bude kofar wa quraishun qad mala'at al-masjid yayin lokacin quraishawa sun cika masallacin bakil sufufan suna tsatsaye sahu sahu yantadiruna ma za yasnau suna jiran ya za a yi su fa akhadha bi ida bi ida da tayil badi sai ya dafa wato frame ɗin ƙofa shine ibaba door post ƙofa haka kaga ai gefe akwai katako da ake sakawa ko kuma yanzu a zamanance ƙarfe wanda zai zama shine yake mannuwa da jikin bango to wannan shi ake cewa ibadatu door post itacen da ke tsaye ko katako ko karfe to kaga guda biyu ne sake ci musu ibadata guda biyu to sai ya dafa haka ya dafa jikin bangon dama da hagu ya zama kamar yanzu ya jingina da bango ne ta hanyar dafa hannayen shi ina fatan mun gane kamar da zaka leko da kofa haka ka dafa jikin bangayen kofa sai haka wawahama wahum tahatu su kuma suna karkasa haka yana ganin su daga sama faqala la ilaha illa allah wahdahu la sharika la sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda ala kullu ma'siratin aw malin aw damin فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج yace babu sarki abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah ubangiji madaukakin sarki wanda ba shi da abokin tarayya sadaka wa'ada Allah ya gaggata alƙawarin da yayi na cewa zai bamu nasara wa nasara abda Allah ya baiwa bawan shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasara akan kafirai wa hazamal ahzaba wahdahu Allah shi kadai ya tarwatsa gaba ɗaya taron ƙungiyoyi na kafirci ala annabi ce ku tsaya ku ci kullu ma'asuratin duk wani abu da ake bi bashi aw malin ko duk wata dukiya aw damin ko duk wani jini da ake bin bashi na jahiliya fa huwa tahta qadamayya hati to na take shi da kafata nan daga yau na rusa wannan tsarin illa sidanatal baiti wa siqayatal hajj abinda kawai zan bari a ci gaba da yi shine abinda ake yi na kula da ɗakin nan da kuma shayar da alhazai ruwan zanzab wannan ban hana ba ala yace wa qatlul khata'i shibhul amdi ku sani game da kisan kuskure wanda yake kama da ganganci as-saut wal asa za a yi aini wanda mutum ya kashe wani da bulala ko sanda ka nufi dukan mutum ba ka nufi kisa ba shine shibhul amdi fa fihi diyatu za a biya diya mughallaza mai tsanani mi'atun min al-ibli raqumi 140 minha fi butuniha auladuha guda 40 su zama masu ciki ne a jikin jikin su ya ma'ashar quraishin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku quraishawa inna allaha qad azhaba ankum nakhwatal jahiliyya san da cewa Allah ya raba ku da girman kai da jiji da kai da kabilanci irin na maguzanci wata abzumaha bil abai da yadda kun sance a jahiliya kuna ganin cewa girma da kuke samu to ta hanyar iyayenku ne kawai wannas annasu min adama dukka mutane daga adamu suke wa adamu min turab shi kuma adamu daga ƙasa Allah ya halicce shi summa tala hadhihi ayata sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadin Allah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير yace ya ku mutane ku sani da cewa mun halicce ku musu Allah daga namiji guda daya shine Adam da mace guda daya tace Hawwa waja'alnakum daga nan kuma muka sanya ku ku zama shu'uban dangi dangi wa qaba'ila da kuma kabilu li ta'aruf Allah yace mun yi haka ne dan ku gane juran ku inna akramakum indallahi atqakum amma mafi girma a cikin ku shine wanda yake ainihin wato jin tsoron Allah malam ya ci gaba da cewa sun makala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'ashar quraish ma tarawna anni fa'ilun bikum ce kai qurayshawa a ganin ku me ya kamata in yi muku shekara da shekaru wajen shekara 20 kuna ta muni a galatsi da rashin mutunci iri daban-daban yanda Allah subhanahu wataala ya daura ni akan ku me kuke ganin ya kuke ganin ya kamata yi qalu suka ce khairu akin khairu akhin karim wa ibnu akhin karim shi ai kai dan kirki dan arziki ne irin albarka mutumin kirki ne ka gaji arziki ba ma tunanin karama mana mugunta da irin mugunta da muka yi maka muna tunanin kai mana ahuwa ne ka kyautata mana qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inni aqulu lakum da haka ni ko ina ce muku kama qala yusufu li ikhwati kamar yadda annabi yusufa ya ga ma ƴan uwansa da yace la tasriba alaikumul yawm idhabu fa antum tulaqa annabi yusufa ɗan uwan shi sun shirya mashi makirci iri iri kamar yadda aka sani sun yi niyyar kashe shi sun batar da shi sun yi mashi mugunta da hasada iri daban-daban ƙarshe kuma Allah ya ɗaukaka shi a kansu ya ba su aini ya ba shi mulki ya ba shi sarauta suka zo shi suna nema alfarma da ya ce musu kun tuna abin da kuka yi ma Yusufa da ɗan uwan shi tun da can suka ce kai wai kai ne Yusufa ya ce kware ko ni ne hankalin ya tashi cikin ya kama rawa ya ce musu la tasriba alaikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum ku kwanta da hankalinku ba zan ci mutuncin ku ba ba zan muku ainihin galati ba ba zan rama abin da kuka mu ba at-tasrib shine at-tawbih wa at-ta'yir ba zan ci mutuncin ku ba je Allah zai gafarta muku zan muku addu'a shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake faɗa musu irin wannan magana yace zan yafe muku yadda Yusufa ya yafe wa ƴan uwansa idhabu kowa ya kama gaban shi ba za a kama ku a matsayin bayi ba ba za a ce ku ba da fansar kanku ko wani abu ba fa antumut tulaqa ku sakakku ne wannan riwaya kamar da aka sani mashhuriyar riwaya ce a tarihin musulunci kuma ana lissafa ta a matsayin ɗaya daga cikin ababen da suke nuna wato rangwame da sassauci da sanin ya kamata da dattakun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin hakurin da Allah ya kimsa mai a cikin zuciyarsa ka duba mutanen da suka shekara da shekaru suna ci masa mutunci suna cin zarafinsa suka kore shi suka wulakanta shi suka mai shari suka kareta shi yau kuma Allah ya bashi ƙarfin ya ci nasara a kansu Allah ya taimake shi Allah ya ba shi nasara a kansu me ya kamata ya musu idan mu ne to za mu ɗauki fansa ne mu sauran 'yan adam kowa zai ga to shikenan ya samu dama bari ya ɗau fansa bari shi ma ya yi abin da aka mai ko ya wuce ma irin abin da aka mai amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce a ba komai na yafe ga baki daya na yafe muku kowa ya tafi abin shi fa antum tulaqa wannan kisa duk da shahararta kuma duk da abin ya faru a cikin tarihi haka amma dai wannan kisa isnadin ta bai tabbata ba ya kamata mu san wannan tunda mas'ala ce ta karatu ba zai yi muci ta haka babu shakka wannan isnadi ba ifi ne da haka malamai suka ranta ta a shekul albani muhammad nasiruddin a cikin fiqhu sira da yi sahihu fiqhu sira ya tabbatar da raunin ta haka nan a cikin az-za'ifa a lamba hadisi 1163 nan ma yi magana akan raunin ta asali ibnu hisham ne waito ta wanda babu isnadi cikakke a cikin sirarsa haka ne Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito da Abu Dawud da Ibn Majah dukkanin su ruwaito idan ka bi hanyoyin gaba daya suna tikewa ne ta hanyar Ali ibn Zaid ibn Jud'an wanda kuma zaifi ko kuma ta hanyar Musa ibn Ubaida ar-Rabadi shi ma wanda yake zaifi ne duka dai hanyoyin suna da rauni ba su da inganci amma labari ne mashahuri sannan ko ya tabbata ana cewa mutanen Makka waɗannan da suka musulunta daga baya a tulaka to wannan ya tabbata saboda an samu hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su da sura a tulaka wanda shi kuma ya inganta a shi kullal bari tafsirin sa a cikin sahiha a lamba hadisi na 1036 da haka ya tabbata ana ce musu a tulaka ya tabbata kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yafe musu wannan abu ne mashhuri amma wannan riwaya da ita duk da shahararta ta fuskar isnadi bata inganta ba wallahu ta'ala a'lam ثم جلس في المسجد سألنا النبي صلى الله عليه وسلم يذونا أمسلاتهم فقام إليه علي رضي الله عنه ومفتاح الكعبة في يده النبي yana rike da wannan mukullin Ka'aba a da can baya wadancan dangi na Banu Abdiddar suna da gaske wanda suka dinga wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rashin mutunci iri iri suka hana shi shiga Ka'aba ya bauta a lokuta da dama yanzu kuma ga mukullin a hannunsa faqala ya rasulullah sai sidna ali ya ce ya manzan Allah ijma lana alhijabata ma'as siqayata sallallahu alaihi ce ya manzan Allah ina roƙonka ka hada mana aikin guda biyu dama banu hashim suna da nasu shine wato as-siqaya shayar da ruwa su su kuma waɗannan banu abdiddar su kuma aikin su sune alhijaba kula da ka'aba sune masu kula da ka'aba da mukullin kulle ta da budewa da shara da sauransu akwai kuma dama manyan kabilan guda hudu banu abdiddar banu hashim banu adiyin da ainihin banu abdishams su ne suka raba ayyukan kula da ka'aba tsakankaninsu akwai masu shayar da ruwa su ne banu hashim su ne masu shayar da ruwan zanzan akwai masu kula da ainihin wato a a hijaba din su ne banu abdiddar akwai masu kula da masaukin baki idan an zo aikin haji sune banu banu abdushams ko kuma masu kula da harkar security na garin makka sune banu adi Daka kowa yarjejiya shi tsakanin mutanen Makka akan kula da garin Makka din musamman a lokacin zuwan ma'aikata aikin haji. To sai dai na Ali ya ga yanzu dama ta samu su gidan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su dauki aiki biyu. Sai annabi ya a da zai haka bai dace. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce aina Usman ibn Talha ina Usman yake ina Usman dan gidan Talha ko dan gidan Abu Talha fadu iya lahu fa qala la sai aka kira shi sai annabi sai annabi ya ce mishi haka mafati haka ya Usman al yawmu yawmu birrin wa wafa ga mukullan ka karbi kayanka dama ka gada ne a gun iyayenka da kakanni yace yau kamar kullun kuma a ranar a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar biyayya ce ga Allah ranar cika alƙawari ce ba za a ba za a yi muku zalunci shi yasa kuma su suka ci wani gadan wannan aiki har zuwa yanzu da muke magana mukullayen Ka'aba to ana barin su ne a gun zuriyar waɗannan mutane domin kiyaye alfarmar wannan dankawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan yana cikin tabaqat sorry abin nan yes abin nan sira ta ibnu hisham wa zakara ibnu sa'd fi tabaqat ibnu sa'd ya ambata a cikin tabaqat nashi daga malamin sa al-waqidi an usman ibn talha qala kunna naftahu al-ka'bata fil jahiliyyati yawm al-ithnain wal khamis mun kasance a zamanin jahiliya sau biyu muke bude ka'aba kawai ranar litinin ranar alhamis fa aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman yuridu an yadkhula al-ka'bata ma'an nas wata rana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tawo yana so ya shiga shi da mutane fa aglaztu lahu yace sai na mushi magana mai daci wa niltu minhu na ci mutuncin sa shi da kashi ke fadan wannan yace fa halima anni yayi hakuri ya daure thumma qala sannan sai yace mini ya usman kai usman la'allaka satara hadal miftah yawman biyadi adahu haythu shik in Allah ya so tana zaka ga mukullin a hannuna in na ga dama na san shi duk inda nake so fa qultu sai nace laqad halakat quraish yawma idin wa dallat ai ko in dai mu kullun ne shiga hannunka to ranan quraishawa sun halaka sun shiga uku kai din to sai dai in ba ma duniya fa qala bal amarat wa azzat yawma idin annabi ce mushi a'a a ranan ma ranan daukaka ne ga quraishawa ranan daraja ne ga su wa dakhala al-ka'bata ya shiga fa waqa'at kalimatuhu minni mawqi'an ce wannan kalma ta zauna a kwakwalwata zanantu yawma idin annal amra sayasiru ila ma qal kuma tun daga ranar na san cewa lalle abin da ya faɗa sai ya faru duk da suna ta ta musulunci sun san cewa annabi faɗi magana baya ƙarya wata na kisa da muka ji a baya ta utba wanda abokin shi sa'ad dan mu'az yake ce mashi Allah rufa min baki kai da naji annabi ya ce sai ya kashe ka tun daga ranar da ya ji wannan yace annabi ya faɗa maka yace kware kuwa tun daga ranar da ya ji wannan magana za a fita badar yace ba za shi da kyar Abu Sufyana ya lallashe shi ya lallaba shi da su da Abu Jahl suka lallaba shi suka fita da shi ile ko kashe shi aka yi rana madan tana ce mishi kar ka fita ka san Muhammadu baya faɗan magana ta ƙarya ya aka ce yace ba za shi ba ka ce in baka je ba za ka ji kunya kana cikin manya a cikin Qurayshawa yace shi dai ba zai je ba ga bayin shi ya bayar a madadin shi aka ce ba komai to amma zo ka raka mu bayan gari sai ka yi kwana da aka suka suka lallashe shi suka fita da shi ba a san ran shi ba daga rakiya har ya miƙe ya kama hanya ile ko bai dawo ba shi ma haka wannan yace tunda annabi ya faɗa na san lalle wannan abin sai ya faru yace yace falamma kana yawmul fathi qala ya usman i'tini bil miftah dan da aka fatu maka annabi yace mun je ka kawo mu kullan nan fa ataituhu bi naji na kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa akhadahu minni annabi ya karba alaihi salatu wasalam thumma dafa'ahu ilayya wa qala sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo mishi da makullin yace mishi khudha karba khalidatan talidatan har abadan abidina la yanzi'uha minkum illa barim babu wanda zai kwace abun ku banu abdidda sai azzali kisa duk sarakuna da suka dawo ba sa yadda su kwace daga gunsu yace fa akhadha wa qala ya usman sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya usman inna allaha ista'amanakum ala baiti Allah ya ba ku amanar ɗakinsa, fakulu min ma ya siru ilaikum min hazal baiti bil ma'ruf ku ci daga abin da ya iso zuwa gare ku sanadiyar ɗakin nan bisa abin da ya dace da shari'a da al'ada ta mutunci qala falamma wallaitu nadani yayin da na juya na bada baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara kira na faraja'tu ilayhi fa qala sai ya ce mini alam yakun alladhi qultu laka kaga abinda na ga maka ya faru ko ba gani ba qala fa zakartu qawluhu li bi makkah qabla al-hijra sai na tuna abinda ya ga mini tace yace la'allaka satara hadha al-miftaha bi yadi ad'u haythu shi'tu fa qultu sai nace bala ashhadu annaka rasulullah ci gaskiya ne na shaida cewa kai manzo ne na Allah subhanahu wataala wa zakara sa'id ibn al-musayyib أن العباس تطاول يومئذ لأخذ المفتاح في رجال من بني هاشم سيدا موسى يابد labarin cewa ba ma Aliyu ba Abbas shi ma ya so ya shishige cewa lalle Abbas mukullin faraddahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila Uthman ibn Talha amma annabi yake maiwa da Usman wa amara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Bilal an yas'ada fa yu'adhdina ala al-Ka'aba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa Bilal ya hau Ka'aba ya kira sallah kowa ya ji a Makka وقال أبو سفيان بن حرب سي أبو سفيان يتي وعتاب ابن أسيد شيد عتاب ابن أسيد وندا النبي صلى الله عليه وسلم يباشي أمير سركن مكة daga wannan lokacin shine sarkin Makka har zuwa zamanin Sayyidina Abubakar sanda ya rasu wal Harith ibn Hisham da al Harith ibn Hisham al Makhzumi wa ashraf Quraysh julusun bi fina'il Ka'bati suna zazzaune Sayyidina Bilal ya hau kan Ka'aba ya kira sallah faqala attab wannan attabu dan dan dan asi wanda bil munasaba shine ya auri wannan mata juwairiya wacce sayyidina ali so ya aure ta a gidan Abu Jahl wanda annabi ya ce bai yadda a aure su da nan ba to shi ya aure ta matar shi ce har ta haifa mashi wani sahabi shine Abdurrahman dan Attab dan Asid kamar yadda ke cikin al-Isaba ta Ibn Hajar da wasu wurare wannan mutumi da ya ji kiran sallah sai ya ce laqad akramallahu asidan Allah ya kuna sami'a haza sai ce kai Allah ya taimaki babana baban shi ne asid din asid ibnu abil ais yace Allah ya taimake shi da bai rayi har ya ga wannan kaskancin ba a ganin shi har yanzu ba yana da sauran nahwa ta jahiliya yace Allah ya kuna sami'a haza fa sami'a minhu ma yughiru ai da ya ji wannan da ya ji abin da zai bata mishi faqala al-harith sai al-Harith ibn Hisham yace amma wallahi law a'lamu annahu haqqun da tabatu yace to wallahi inda na san gaskiya ne da na bi tuntun fa qala Abu Sufyan Abu Sufyan yace wallahi amma wallahi la aqulu shay'an wannan fa suna zaune ne su kadai ake fa suna wannan zancen nasu suna side talk sai yace to ni dai wallahi ba zan faɗa komai ba law takallamtu in kai magana la akhbaratu anni hadhihi al-hasba wannan nuska ta zo la akhbarat a wata nuska ya zo da la akhbaratku anni hadhihi alhasba'u yace wallahi waɗannan tsafin kuma da kake gani za su iya magana su ga mutumin na abin da kuke faɗa da ku ba ku ba hankali abin da kuke faɗi shi ya riga ya ga mutsurata da al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu suna cikin wannan magana sai annabi ya fito ya ce musu laqad alimtu alladhi qultu ai an riga an samu matsala duk abin da kuka faɗa na sani ثم ذكر لهم ذلك yace kai ka ce kaza kai kuma ka ce kaza kai kuma ka ce kaza fa qala al-haris wa attab nashhadu annaka rasulullah suka ce lalle kai manzo ne na Allah mun shaida wallahi matsala ala hadha ahadun kana ma'a ce wallahi waɗanda ma suke gefe mu ba su abin da muke faɗa ba fa naqulu akhbaraka ballantana mu ce wani a cikin su ne ya gaya maka haka daga nan sai suka tuba suka musulunta faslun ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار ام هاني sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga darar ummi hani gidan ummu hani yayar sayyidina ali ita ma har a lokacin ba bata musulunta ba wannan mata ya shiga gidanta faghtasala wa salla thamani raka'atin fi baitiha annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga yayi sallah raka'a takwas a gidanta wa kanat duhan yayi sallar ne da hantsi kamar da ke cikin Bukhari da Muslim fa dhannaha man dhannaha salatul duha sai wasu suka ce sallar duha ce wa inna ma hadhihi salatul fath bale yace amma wannan sunanta sallar fath sallar godiya ga Allah bayan cin nasara wa kana umara'ul islam idza fatahu hisnan aw baladan sallu aqiba al-fath hadhihi salata iktida'an bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da haka aka wayi gari komandojin musulmai inda suka je suka kai jihadi suka ci nasara a gurin yaƙi to suka yi irin wannan sallah don koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam wa fil qissati ma yadullu ala annaha bi sababil fathi shukran lillahi alaihi a cikin kisar akwai abin da yake nuni zuwa ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan sallah ne dan godiya ga Allah fa innaha qalat domin ta ce ma ra'aytu sallaha qablaha wala ba'da ban taba ganin shi yana irin wannan sallah a wannan lokaci kafin ko bayan ta wa ajarat ummu hani'in hamawaini laha fa qala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ajarna man ajarta ya ummu hani ummu hani'in dinnan akwai wasu mutane guda biyu wanda suke ƴan uwan mijinta ne an ce akwai al-Harith ibn Hisham ɗan can al-Makhzumi da kuma Zuhair ibn Umayya ko kuma Abdullahi dan Abi Rabi'a wani cikin su kamar da yake cikin zafin akhbaru Makka na al-Azraqi to a lokacin bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fice ya tafi sai waɗannan mutane guda biyu sai na Ali biyu su da gudu zai buge su kamar yana na a cikin muwatta ta Imam Malik da Sahih Bukhari da Muslim da wasu wurare sai suka shigo gidan ummu hani suka buya ita kuma ta tare ta ce ba za ta bari ya musu komai ba aliyu ya ce shi kuma wallahi sai ya kashe su ai kaza da kaza da kaza ta kulla ɗakin ta ruga da gudu ta tafi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tana zuwa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanka a ɗakin ko kuma a ban ɗakin masaukin Fatima yarsa radiyallahu anha an sa mishi labule an kare mishi ban ɗakin amma idan ya miƙe ma ana iya hango kanshi ta sama yana cikin wannan wanka take cewa kaji kaji abin da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da idan zai ce mata ki je duk wanda kika bashi alfarma mun bashi alfarma kad ajarna man ajarti ya umma hani duk wanda kika bashi alfarma kika ce ya shiga cikin alfarmaki to mun yadda ba komai ya shiga cikin alfarmata ki mun yadda ba ku zaka aka kyale su ba a kashe su malam yace faslun ga wata gaba ولما استقر الفتح أما رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم إلا تسعة نفر yayin da al'amari ya tabbata fatu ya tabbata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya tafi yana cikin aminci ka a taba kowa duk wani laifi da mutum ya musulmai a baya ko ya kashe wani ko ya zama takadari wanda yake ya da barna ba komai inda ya tuba ya musulunta to an kyale shi amma wasu mutane guda tara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tugace ce amma banda wani banda wani banda wani banda wani har su tara fa innahu amara bi qatlihim yace su kam ba su da wata alfarma kashe su kawai za a yi wa in wujudu tahta astaril ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam yace koda an same su makalkale a karkashin labulan ka'aba suna tuba ba za a kyale su ba um abdullahi ibn abi sa'ad ibn abi ibn sa'ad ibn abi sarhin akwai abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarhin wanda kazin ne na sayyidina Usmana ya musulunta ya dawo ya ridda ya zo makka yana musulunci sharri da aka shi hukuncin ridda ne a kansa wa ikrima ibn abi jahl da ikrima dan gidan abu jahl wanda babban komanda ne a lokacin na kafirci wa abdul uzza ibn khatal da ibn khatal shi ma wani mawaki ne wanda bai da aiki in banda tara mata suna mishi waka suna ƙoroso suna aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama والحارث ابن نفيل ابن وهب ده الحارث ابن نفيل ابن وهب ومقيس ابن سبابة وهبان ابن الأسود وقينا تان لابن خطي da kuma wasu ‘yan mata guda biyu masu kada goge wanda suke sune masu kada sarewa da goge ga shi wancan ibn khatal din kana kana ta yuganni yani bi hija'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun kasance ba su da aiki in banda rera waƙar zambo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasaratu maulatun li ba'd bani Abdul Muttalib da wata barariyar baiwa ga wasu daga cikin banu Abdul Muttalib wanda ita ma ta musulunta ta zo ta ridda ta dazake wajen yawan musulunci makirci da aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan sune annabi ya ce kar a kyale su dinda akan su to gashi nan bayani akan kowanne ɗaya daga cikin su fa amma ibnu abi sarhin fa aslama shi ibn abi sarhin sai kara musulunta fa jaa bihi usman ibn affan dan uwansa sayyidina usman yazo da shi fasta'mana lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazo kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roka mishi alfarma fa qabila minhu ba'da an amsaka anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan musuluncin nashi bayan da yayi kamar ba zai karba ba sayyidina usman yazo ya matsa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzo Allah dan uwana ya tuba kai hakuri ka yafe mishi manzo Allah ya shi kai hakuri ya manzo Allah ka yafe mishi ya tuba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru ana uku da yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kunya ya ji nauyi saboda yadda yake mutunta sayyidina Usmana shikenan sai ya hakura kawai ba wai dan asali haka ran shi su ba shi daga baya yake ce masahabai ai na so wani a cikin ku ya tashi ya gama da shi ne kawai suka ce to ai da kai mana sigina ya ce ai annabi baya yin haka ba kana rasulin an yagul annabi baya ha'inci da dai kun mun wannan aikin to da shikenan babu matsala amma tunda ba ku yi ba a bar shi din ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓi musuluncinsa faqabila minhu ba'da an amsaka anhu raja an yaquma bihi ba'du sahabati fa yaqtulu da tunanin wani sahabi zai kashe shi wa kana qad aslama qabla dhalika wa hajara thumma irtada wa raja ila makkah wa amma ikrimatu ibn abi jahl fasta'amadat lahu imra'atuhu ba'da an farra shi ko ikrima dama ya riga ya gudu tun daga wancan kanta ba din ya gudu ya ya tsere har ya isa ma ya fita daga garin makka ya je jidda zai hau ruwa ya gudu zai hau rafi zai hau jirgin ruwa ya gudu yana jiran jirgin ruwa a tashin a tashin jirgin ruwan sai ma tashi ta biyo sawun shi ta zo ta zo ta taho mishi da ainihin wato wani gele fari wanda ta je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta roƙan mishi alfarma a gun mijinta cewa ayi hakuri a yafe mishi annabi ce to shikenan in dai kika iya kawo shi musulunta shikenan sai ta ta ce ta ce to ya manzon Allah me za a nuna man zan kai mishi alamar cewa ka yafe mishi sai annabi sai aka gutsire jikin rawanin shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yace ki kai mishi wannan a cikin al'ada su suna yin haka da aka mishi ya gani da har ya furgita yace shi bai yadda ba so yake a mishi wayo ko a dawo da shi a kashe shi a yanka shi shi da kira hada baki a yanka shi tace mishi ai ga ma abin da annabi ya bayar yace a zo maka da shi ka gane da gaskiya yafe maka shikenan sai ya hakura ya dawo jikin shi a sanye ya zo ya musulunta ya tuba faqadima wa aslama wa hasna islamu ko musulunci shi ya kyautata domin ya ɗaya daga cikin manyan kwamandojin musulunci wanda suka yi jihadin buɗe ƙasashe musamman a zamanin sayyidina Umar dan Khattab kuma ya cika da shahada yana daga cikin kwamandoji na musulunci da suka yi ayyuka masu tsanani wajen kawo musulunci garuruwa daban-daban Allah ya ƙara masa yadda wa amma ibn Khatl wal Harith wa Maqis wa ihdal qaidataini fa qutilu waɗannan su kuma duk aka kama su aka kashe su wa kana maqisun qad aslama daga dukan su hukuncin ridda ne aka musu shi maqisu ya musulunta sun martadda yayi ridda wa qatala ya kashe musulmai wala hika bil mushrikina ya dawo cikin kafiri wa amma habbar ibn al-aswadi fa huwa alladhi arada li zainab binti rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajara wannan wani takadari ne wanda shine ya nemi yayi tade ma yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tana kan hanyar ta hijira ya neme mata fadi da aka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan hukuncin fana khasa biha hatta saqatat ala sakharati ya takura mata ya bita a guje ta dinga gudu har ta fa daga kan wani dutse wa asqatat janinaha ta yi barin cikin dake jikinta fa farra sai ya gudu thumma aslama wa asna islamu sannan ya dawo ya ya musulunta to shi ma ba a kama shi ba ya gudu ya dawo ya musulunta daga baya wasta'mana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wastu'mina rasulullahi sallallahu alaihi sara wal ihdal qainatayn wadancan da saratu din can da daya daga cikin wadannan ƴan mata bayi masu waka a gurin ibnu khatalin dukkanin su aka nema musu alfarma gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa ammanahuma fa aslamata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su alfarma kuma suka musulunta falamma kana al-ghadu min yawm al-fath da gari ya waye qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi an-nas khatiba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya miƙe cikin mutane ya khutba fa hamidallaha wa asna alaihi wa majjadahu bima huwa ahluhu thumma qala annabi sallallahu alaihi wasallama ya khutba yayi yabo da gaisuwa da jinjina ga Allah ya ainihin zuga Allah da abinda Allah ya cancanta ma'ana ya khutbatul haja annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe yakan fara zancen shi da ita wannan khutbatul haja ثم قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام يا كومتاني kusain da cewa Allah ya sanya wa Makka alfarma tiran da ya halitta sammai da ƙasa dan haka tana nan da wannan alfarma bi hurmatillahi ila yawmil qiyama alfarma Allah har zuwa tashin alkiyama fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika fi hadaman bai halasta ga mutumin da ya imani da Allah ranar alkiyama ya zubar da jini a makka aw ya abuda biha shajara bai halasta ga mutumin da ya imani da Allah ranar alkiyama ya tumbuke wani shuka a makka fa in ahadun tarakhasa bi qitali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in wani ya nemi ya dauki wato rangwame ya halalta alfarman makka yace saboda ai ga manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam ya yaki a makka fa qulu ku ce masa inna Allah azina li rasuli ai Allah ne ba manzansa izini khususiya ce walam ya'zan lakum ku ko bai ba ku izini ba innama wa innama halat li sa'atan min nahari kadai Allah ya halasta mini makka ne wani dan kankan lokaci a cikin wuni wa kad adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil ams bayan wannan yakin alfarmin makka ta dawo take gam gam li yuballighi shahidu al-ga'ib wanda yaji daga cikin ya isarwa wanda bai ji ba haka yake cikin sahih bukhari da muslim da sunan da imam tirmidhi da nasa'i da musnad imam ahmad ibn hanbal dukkanin su ruwaito shi ta hadisin sahabi ibn abbas radiyallahu anhuma da wata riwaya kuma daga sahabi abu hurairah Allah ubangiji ya kara masa yadda walamma fataha Allahu makkata ala rasulihi wa hiya baladuhu wa watanuhu wa mawliduhu qala al ansaru fi ma bainahum yayin da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan nasara kuma an san garin su ne kasar su ne mahaifarsa ce sai an sarawa suka fara cewa tsakankaninsu أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها وهو يدعو على الصفا رافعا يديه سكتي يا كوكي غني أني أنبي زي كوما غرم مو كوا ko dai ya dawo kawai kenan annabi yana tsaya a safa yana addu'a yaji suna fadan wannan falamma faraga min du'a qala ma za qultum da ya gama sai ce ku zo nan da ji kuna fada kalu la shay kace an za Allah ba wani abu ne dai muna dan tadi ne dai irin namu kawai ya rasulullah falam yazal bihi ma ta akhbaru yace a a ku dai gan gaskiya kawai suka ce to kaji kaji kaji muna tunani ne cewa wata gida ba za ka koma ba tun zamanan garin ku ne da sauransu mun kuma za mu so a ce baka koma din ba shine dai dan magana da muke kawai ya manzo Allah sai annabi ya ce musu ma'azallah al mahya mahyakum wal mamatu mamatukum yace Allah ya tsare ni daga cin amana Allah ya tsare ni daga butulci almahya mahyaku wurin rayuwata shine wurin rayuwarku wal mamatu mamatukum wurin kwanciyata in na mutu ma shine wurin mutuwa bana ni da Madina mutu karaba annabi musu wannan alƙawarin sai suka ƙara jin daɗi wannan yana cikin sayin muslim mutanen ansari sun samu wannan falala annabi ya ce shi ba zai musu wannan butulci ba ba irin sauran mutane ne butulu ba in wani ne shikenan ce to shikenan dama na je garin ku ne saboda ba yadda na iya yanzu kuma garin mu ne alhamdulillah ku koma mu dai ci gaba da zumunci in mun haɗu a aikin haji ko kuma wata harka ta hada mu annabi ya ce ma'azallah Allah ya tsare ni daga butulci almahya mahyaku wal mamatu mamatu shi sa fatu makka a matsayinta na kissa ita kanta jama'a tana da abubuwa zai zo ya bayyana mana fiqhun zai ta kawo fiqhohi daban-daban banda wanda ka saba ji zai fitar da wasu al na irin ababe na wato dattaku da karamci da irin nagartar manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mun ji ya hana a kashi ya hana a yi kaza ya hana a yi kaza ya ce ya yafe wa kowa har da wanda ya ce a kashe tsinnan kaji daga baya kuma ya ce ba kuma ya yafe wanda aka riga kashe su shikenan an kashe su wanda ba kashe bai ce da aka zo aka ninka musu alfarma ya sake yafe musu sannan mutanen Madina ga su suna ganin kamar su ba al'amari tsakanin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ya zo ƙarshe tunda dama saboda garin su an hana shi ne ya zauna yanzu kuma Allah ya buɗa masa garin garin ya dawo hannunsa to suna ganin kamar babu justification ne ya ce bari ya koma tare da su gidan ƙaura dan dama kana zama dan kaura ne in baka da wuri a garin don garin ku ya dawo da lafiyarsa sai ka tashi ka dawo garin ba ka kime da yan kaura garuruwan su ba to amma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sanin mutunci da sanin ya kamata da rikon alƙawari yace a ba zai yi ba ni ba na haka ni ba na butulci ba na karya alƙawari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi su ya koma garin su bai zauna a garin su na Makka ba da haka kamar da muka ji a baya yake gaya musu cewa da za a raba mutane zuwa kungiya kungiya to shi da kungiya ansari zai shiga yace da ba dan shi dan hijira bane yace da shi ma ya zama ba ansari yana yana yana yace yana kaunar su kaunarsu kuma imani yace duk wanda yake da imani to ya kaunace su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba su hakuri yana cewa ku yi hakuri da abin da ku gani a bayana mu haɗu da ku a tabki sayyidina Umar da sayyidina Abubakar da sauran halifofi kowa in zai mutu sai wasiya ga na bayan shi cewa a rike mutuncin waɗannan tawaga masu masokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu yadda da aminci za mu saurara anan saboda ƙurar lokaci Allah ya kama darasi na gaba وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله